أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا إمة الشفعيد لنا بهذا المحضر التعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara hada mu cikin wannan mazauni mai albarka cikin karatun ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab na maulanmu a sheik alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi alkaulaki a singali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin a karatunmu mun tsaya a baitin da shi yake gaya mana arjaral azami la ta ta'allaman iza ra'aita iza yatal khalqi liza khuliqta ajral azaminum li alla tarkana ilayhim ballil ilahi farkana idan Allah subhanahu ta'ala ya yarda yau za mu tashi a baitin da shi yake cewa in bulita bishtidad wa shurur na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai wa in bulita bishtidadin wa shurur fasbir sayati kan firadin wa surur
Maulam Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya ce, Wa in bulita idan aka jarabce ka, wato ibtila jarabawa. Jarabawa na zuwa nau'i biyu, akwai jarabawa da alkhairi akwai jarabawa da shirri. An gane? Shi ne na lagita wal yubliyar mu'minina minhu bala'an hasanan. jarabawa mai kyau ka gani akwai kuma jarabawa wanda yake na sharri Allah yana gaya mana cikin yakin fir'auna wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin abin da fir'auna yake yi na kashe ƴaƴaye akwai jarabawa mai girma daga wurin ubangijinku to shi ibtila ba ana nufin da an ce ibtila'i musiba ba ka san haka hausawa muka ɗauka ibtila'i musiba a'a jarabawa ko na ko jarabawa da Allah zai yi jaraba kai baka kuɗi a jaraba ka da kuɗi mun faɗa yi ana jaraba mutum da jamala ko zai jaraba kai baka sarauta zai jaraba ka ya baka dukiya zai jaraba kai baka ilimi da haka ne shehu sai ya keɓance kassasa wannan jarabawa sai ce bishti dadi ana ina nufin jarabawa da tsanani da mene tsanani kaga na cewa in bulita aka yi shiru za ka tambaya ta wani irin jarabawa mai kyau ko mummuna sai shi ce bishti dadi da tsanani kaga ya keɓance maka karkaza ta wancan ɗin da aka zarabce ka bishti dadin da tsanani wato talauci ne kunci ne rashin lafiya cutar olsa da sauransu wa shururin da kuma sharrura shurur jam'in sharru ne sharru shine duk wani abin da rai ba ta so duk abin da rai baya so sharri ne duk abin da rai ke so alkhairi ne abin da ga kowa yana kin shi sha kira sharri abin da ga kowa yana son shi alkhairi amma ga abu wasu suna so wasu ba su to ba a kiran shi alkhairi amma ga kowa yana son abu kaza to alkhairi an ga kowa na kin abu kaza sharri ya ga da ka da tsanani wa shururin da kuma sharrura hasbir shi ce kai haɗu fasbir ka yi haƙuri sayati kan firajin da sannu yayewa daga ishtidad zai zo maka wasu da kuma farin ciki daga shurur zai zo maka a cikin wannan kasida akwai ƙawa'id balagiya sosai su da akwai lafuwan nashir akwai abin da kira kuma ni jinasi lafuwan nashir a ilimin balaga ya yi wato abubuwa ne masu kama ya jera su wuri ɗaya tare da kishiyoyinsu masu kama kuma baiti na gaba ya hada ishtidad da infirad ya hada shurur da surur sannan kuma akwai jinasi tami a abun ba tami ba naƙisi jinasi shine ka kawo kalmomi guda biyu iri ɗaya amma duka da ma'ana daban-daban kamar yadda Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimu ma lam yughayyiru sa'a kaga da sa'atu da sa'atu din can duk ma'ana duk kalmomi duk harbobi ɗaya ne da ma duk daban-daban yawma taqumu sa'atu alkiyama malabi su kai da sa'a awa daya ka gani kamar da wani waƙi ya cewa araka da mi araka da mi fahana da mi fahana da mi duk kalmomi daban-daban amma a ci wannan jinasi wato araka da mi araka da mi ka gani fahana da ni fahana da ni ta wannan kenan jinasi to wannan kenan ma'ana a raka da ni ina gani ƙafafuwa na a raka da ni ya zubar da jini na a raka da ni ya zubar da jini na alƙadar ƙafa fahana da ni fahana Kwarai kuwa.
fahana da ni sai jini na ya kaskanta ya wulakanta fahana da ni kai ya girman na dama ta
Na'am.
ka gari sha kira jinasi to in aka ce komai harafi da komai ya zama dai sha kira tami amma idan aka samu bambancin ɗigo ko wani wasali ana ji mai gairu ta Na'am.
kaga nan me bambancin shurur da surur ɗugu ɗugu ɗugu na shi na shi Kwarai kuwa.
na shin ara ake jabo wasu ara ne shinin fa
Shin mai ruwa.
shin mai rotu an gane wayan bulita bishtidani wa shurur idan aka jarabce ka da tsanani da sharrura tasbir ka ya guri me ya guri me ya guri shine alhabs tsarewa tsarewa Yasa Allah ya ce wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum ka tsara kanka tare da masu ambatan Allah ka zauna cikin su kar ka rabu da su ka gane Na'am.
ma'ana abin da ake nufi da tsarewa idan Allah ya jarfe ga ta musiba ka tsare ta a wurinka kar ka rinka kai karanta wurin wani domin karanta shine kishiyar sabru wato aljaz'u raki aljazra kishiyan asabr ne da zarar Allah ya jarabce ka da wata musiba sai ka je ka gaya ma wani to ba kai haƙuri ba kwarai kuwa Na gaya mishi na ce kaza kaza an samu ni kuma sai na haƙuri sai rabu da shi.
a ba kai haƙuri ba Subhanallah.
ka gane to ai abin da ke bi haƙuri alhabs ka tsare abu Mu ɓoye shi ka kawai.
ɓoye abin a ranka Na'am.
me yasa idan mutum an kawo maka sai ka ce kai haƙuri ai ko na je ma haƙuri zai ban to bari kawai in yi haƙurin wato in danne maraina Kwarai kuwa.
in haƙuri danne marai danne marai idan abu ya sayan shakir haƙuri Na'am.
ka danne maranka amma inda za ka yi raki ka faɗa ka san wani ina ciwo sai duk mutanen unguwa sun ji ƙwarai kuwa
Kawai don bai rama ba shi ya sa ya haƙuri.
wani yana ciwo na ce sai duk mutanen unguwa sun ji Eh, haka ne.
wani iyakan shi ke ciwo ga yana wayo kaina wani kala-kala yake mun yana mun nauyi sai ka ga arabe da shi ka ba aljari aljari ka gane da kyau ya sha kira raki amma idan ka tunani wanda za ka gaya mawa zai iya yayi maka zai yayi maka ba zai yi to ka ka ka kai kukan wanda zai iya yayi maka gurin wanda ba zai iya yayi maka ba ka kai karan wanda zai iya yayi maka gurin wanda shi ba zai iya yayi maka ba ina amfani ba ka kai ku karan wanda zai ji kanka gurin wanda ba zai ji kanka ba me amfani to duk musibar da ka bayyana ta ba kai hakuri akan ta ba. domin hakurin shine ka tsare ta ka danne ta shine hakuri me yasa in abu ya ba za a ce ka ci gaba da hakuri wato ka ci gaba da dannewa ka gane da kin Kwarai kuwa.
idan shi ce fasbir an gane kada kai kukan Allah zuwa ga halittarsa sai a haramta maka darajar hakuri shi ko hakuri girma ne da shi domin Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah ya ce kuma inna Allah ma sabirin Allah yana cewa manzo sallallahu yana cewa ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin babu abin da ya samu mu'mini na wani aibi ko ciwo ko wani a wani aibi ko wani ciwo wala saqmin ko wani rashin lafiya wala wuznin ko wani bakin ciki hatta shaukata yashakuha har kai da zai soke ta zai za- da za da za ta cake shi ba ta same shi ba wa talhamma ya humuhu kai har bakin cikin da zai dame shi illa kaffara Allahu biha sayyi'atahu ba dai sai Allah ya kankare zinubansa da wannan musibar kuma Allah na cewa la nablu wannakum wallahi da sanne zamu jarabce ku bi shay'in min al-khawfi da wasu wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da tawaya na dukiya wa lambus da rayuka wa samarar da ayin itatuwa amma wa bashir sabirina ka yi bishara ga masu haƙuri me bishara yayewa ai infirajin wasu run shine bisharan ai ka gane amma fa me sharɗin infirajin da surur asabru idan baka iya rike abin ba ka kai kukan Allah gurin halittarsa to babu randa wannan musibar za ta yayi ka'idar musiba idan jarabawa ta same ka tana ya- tana zamantowa farin ciki ne ta zama sauki biyu sa'in da ka iya danne ta ka gaya wa wanda shi kaɗai zai iya yayi ta amma sa'in da ka gaya wa wani to a lokacin ba za ta ba yayewa ba ba maganar yayewa sai dai sai dai abin da yake idan za a yaye maka da a kwana biyu ne in sai kai kwana bakwai ka gane ka tsananta wa kanka an gane da kyau da haka Allah ce wa bashir amma as-sabiri ne wanda suka yi saburu to su ka musu bishara da yayewan duk wa'incin abin da aka gaya maka Allah ya sa ka gane Na'am.
yasa ya ce fushe ya ce fasbir kai hakuri idan kai hakuri fa ya ti kan firajin da albarka hakurin nan sai yayewa da farin ciki ya zo maka ai da mun gaya maka idan har Allah ya maka tajalli jalali ka fuskance shi da jamala sai ya koma jamalar ko ba ka muka faɗa ba to wannan kenan to shine shi ya ce a wasbir sayatikan iradin wasurur na'am wa kullu layl وكل ليل وكل ليل بعده نهار وكل أسر بعده يسار
sai shehu ya a a sai malam shehu sai shehu yake gaya maka a kullu layin wato wannan dalili ya baka wanda zai tabbatar maka tabbas bayan kunci akwai sauki sai ce fa kullu layin ai bayan kowane dare kowane dare kowane dare ba da huna haru bayansa akwai yini kowane dare bayansa akwai mene yini haka wanda zai karfafa maka cewa duk bayan kunci akwai sauki saboda shi misalin kunci kamar dare ne sauki kuma kamar rana ne duk yadda dare ta kai ga tsawo dole sai gadi ya waye da haka duk kuncin da ya same ka tabbatar cewa dole zai gushi sai dai baka yi haƙuri ba an gane da kyau dole zai gushi kamar yadda ka san dole duk bayan dare sai an samu rana ka gane da kyau to wannan kenan wa kullu usrin sannan bayan kowane tsanani ba da hu ya saru bayan sa akwai sauki an gane yasar ana cewa hagu yasar hagu yasar ana cewa sauki sauki an gane da kyau to a kulle usirin kowane tsanani ba da wuya saru bayansa akwai sauki Allah ne ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusran haƙiƙa a bayan tsanani akwai sauki tabbas a bayan tsanani